assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna godiya ga Allah subhanahu wataala Allah ya kama wannan rana ta litini goma ga watan shawwal hijiran shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam 1439 wanda ya daidai da 25 ga watan 6 2018 a inda za mu saurari ci gaban ba da gwalagwalan tsaraban goron sallah da shoyi ba mu a kowace da shoyi da shoyi saba ba mu a kowace shekara dan aje a biyar a yi buɗe bakin ranar kaga shi ranar su ba wajen azumi ba amma kuma ranar kafin ya fi an azum idul kubra idul uzma ba azumi a shirin nan nawa ne insha Allah dauran shi ya kwanta mai sarki isa na hudu wata rana wani malami ya miƙe yana wa'azi a iraki cikin bagadada can farkon lokaci can farkon zamani sai wani malami ke cewa duk wanda ya sadaka da dirhami daya a ranar ashura allah jina kamshinin su dubu wannan mutumin sai ɗauki shi dirhami bakwai sai je sadaka da shi har yamma ta yi ba a ninka mishi ba gobe ta yi ba a ninka mishi ba jibi ta yi ba a ninka mishi ba yana son samu dirhami dubu bakwai bai samu ko dirhami ɗari bakwai ba har shekara ta zagayo da shekara ta zagayo ya ƙara zuwa zuwa ce sai wannan malamin na wa'azi yana cewa duk wanda ya sadaka dirhami ɗaya a ranar ashura Allah zai nika mishi dirhami dubu wannan mutumin da ya sadaka a bara sai ya miƙe su ba ƙarya kace ƙarya kace ƙarya kace ba na ka faɗa na je ne sarka tana ne ku har yanzu ko tana ne ɗari ko bai samu ba ƙarya kace
il قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين
أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وأنئم وأبلي وأنجي وأتم وأثلي وزكي وأربي وأوفي وأرجي على سيدنا ومولانا محمد على سيدنا ومولانا محمد على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه وآل بيته حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله game da aka fara gabatarwa insha Allah yau ne za mu fara gabatar da goron sallah na wannan shekara mai albarka kuma ya zo a daidai ga shi ranar litini goron sallah kuma ya zo zami ne akan bayanan darajojin shugabanmu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama kuma ya zo a daidai yau litini 25 ga watan shida wanda a ƙa'ida duk wannan rana shine ranan da lokacin marka na damina take shiga yau kenan markan damina ta shiga markan damina kaga wannan kwanakin za a fara samun ruwa marka-marka za kuma samun bayan annabi kuma marka-marka insha Allah kamar yadda shekarun baya mun yi karatu na bayanan sallama na littattafai daban-daban misali mun shawo mun sha kawo kisoshi na tarihai na littafin ashifa na alkali iyal radiyal anhu kuma mun sha kawo bayanai na karatun haihuwar ma'aikatan salama misalin littafin kamal alfarhi wa surur kuma mun sha kawo bayanai na bayanan darajar salama na littafin da ke ce ma da ƙaƙul habar na littafin shehu jalaluddin abdulrahman asuyudi radiyallahu anhu wanda ya bashi nan wanda ya bani annabi akan zaman shi alamar zarbi duk wannan dai in kai nemi tafsirin nafi na diwani fasaran diwani za ka ji insha Allah musamman wajen bayanin haihuwa na fa'alan wa sahalan marhaban kuma marhaban mata ja'an masu sirri wa muhallisi wannan harafin na haihuwa insha Allah mun sa bayanai daidai gurgudu an fasara alfurda an fasara hamziya mun fasara ishiriniya alfurda awa arba'in da wani abu ishiriniya awa tamanin diwani awa ɗari da ashirin da da yanzu ba kammala ba shi in zami bayani insha Allah goren sallah littafin shi ne الأنوار ومصباح السرور والأبكار وذكر نور محمد المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم لتاف أبو الحسن أشي أحمد بن عبد الله البكري رضي الله عنه wanda can farko a ƙarshe bayan ya ka annabi daga yanan ga duba shafi na hudu shafi na hudu takan yi za mu fara insha Allah in ka duba sana gansu al'anwar wa musu basu ruwa al'afkar an gan shi to jiga layi na ƙasa shaɗara na ƙasa layin ƙarshe za gansu an kabil a habar an gan shi an gani da wanda bai samu ba zai ƙware mallaka littafin ne ba tsada na sa an bugota ne الأنوار ومثل الظروف والأفكار تنا بينك أن سلم غانا نزل مكا أن كابل أخبار bayanan da za a kawo maka su na labarai annabi da mujizu da karamomi da martabobi an fara karɓo labaran ne daga bakin sahabin nan mai daraja suna ke jama'a kabul ahbar sai sahabi na biyu wa wahabin bin munabbahin da sahabin cewa da sahabin suna wahabu dan munabbahin sai na uku wa ibn abbas sahabin na majahuri abdullahi bin abbas radiyallahu anhu to idan muka ce za mu karatu mu ja shidara shidara ne muna fasarawa za a ja lokaci za a sa hikima ne a ciki da fasaha da balaga insha Allah an diga maka ruwa su ko masu ruwayan ka abu ahbar da wahabu bin munabbahir da sayyidina abdullahi bin abbas radiyallahu anhu qalu jami'an duka suka ce gaba daya lamma arada Allah azza wa jalla أن يخلق سيد الأو سيد المرسلين وأشرف الأولين والآخرين قال للملائكة إني خالق بشرا من طين أفضله على الخلائق أجمعين وأشبئه فيهم يوم الدين فلولاه ما ظهرت الجنان ولا سأرت النيران فأرفوا محله وإكرامه وأكرموه لكرامتي وأزموه لأزمتي قال الملائكة إلهنا وسيدنا ومولانا وما إكرام سيد على, على مولاهم نعوذ بشرفك نعوذ بشرف جلالك أن نعصيك سمعنا وأطعنا أتقيت lokacin da Allah azza wa jalla yi nufin zai halicci shugaban manzanni gaba ɗaya mafi ɗaukakan mutan farko da ƙarshe gaba ɗaya sai Allah ya ce ma mala'iku ku shaida ku shirya inni halikun basharan min ɗin yanzu ina shirin zan halicci halitta na wani babban bawa na basharan mai bishara basharan babban mutum basharan shugaban mutane gaba daya ina ka wasu da na kira basharan shi to babban mutum ni halikun basharan min tsayin ana ta shi da da ƙasa ce nan ko to wasu da yawa wannan ayan in sun zo fata a ƙwararri suna cewa annabi adamu ne alaihi salatu wasalam to idan na annabi adamu ne suka ɗauka halitta na biyu kenan yayi amma na farko shine Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah Annabi Muhammadu Annabi Muhammadu Annabi Muhammadu Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce mala'iku gaba ɗaya zan halarci babban mutum shugaban mutum farko da na ƙarshe kuma wanda zan ba shi ceto ran tashin kiyama Allah da kashi ce fallahu lahu da ba din annabin nan ba ma zaharaftul jinan da ban kawace aljannatai ba gaba ɗaya inda ba dan shi ba da ban kawace aljannu aljannatai ba gaba ɗaya aljannatai gaba ɗaya da duk abin da ke cikin ima da kayan alatu da kayan kawa da hurin ini annabi Allah ce da ba din annabin nan ba da ba halicce ta ba kuma da ba samu da kayan ado ba wa ma fa'artun niran kun bai ce shi da ba halicce wuta ce ba na halicce aljanna kenan dan masoyan shi wuta kuma dan makiyan shi Allah ce to ya ku mala'ikuna ku san darajar shi ku san girman shi ku girma shi saboda ni kaina ina girma shi Allah da ka shiga mala'iku balle kuma kai mala'iku ka ce auzu billahi ya ubangiji a ce kuma bayi su kauce ma mai gidansu su saba shi auzu billahi Allah da ba mu saba ba mun ji kuma mun bi Allah sa da ubangiji za mu ladabi da biyayya a lokacin ne fa inda zalika amara Allah ta'ala tawusul mala'ikat wa huwa ruhul amin jibril Allah a lokacin nan sai mun ci mala'ika jibril inda shine shugaban mala'iku gaba daya yace man jibril ya zo nan duniya ya zo da mala'iku na ƙarshe ba kwaya dubu ba ya ɗifo mala'iku sahu sahu sahu dubu kowane sahu daya a ciki akwai malaku fiye da dubu saba'in ya ce daga sama su taso su zo ƙasa in su zo ƙasa mene za su yi Allah ya ce abin da yake so su yi su zo su ɗebi ƙuran da za a haɗa a halici ruhin annai muhammadu sallama wato ruhi na nan wani wani haɗa a halici jiki wannan wajen kuma inda za a ɗiba ɗin in ka fi daga yanar za gani su zo su ɗebe kakan shi na faɗaɓazu turbatar zai salama an gani ko min mawuzi darihihi wa qad qadalla subhanahu wa ta'ala an yahlqahu min at-turabi wa yumitahu min at-turabi wa an yushrahu wa an yahshurahu min at-turabi ala turab faqabadu mithl mutubatin dahiratan naqiyatan lam yamshi alaiha qadam insan ila ma'siyati amma kin gane Allah ya ce malaiku su zo nan kasa su ɗibi ƙoran da za a haɗa kwaɓa misali roma ne za a ta nufi da shi to wannan ƙoran wajen shi kai shi tun da Allah ya ci sammai da kasai da zuwa lahira gaba daya wannan wajen Allah ya sa ƙarfin kudurar shi ya sa kudurar shi na zahiri da ƙarfin iko shi na baɗini ce wannan wajen Allah ya hana kowane halitta ya taka wannan wajen wajen ma wajen ma ƙoran inda alibu zai kwanta kabarin shi nan wajen nan wajen na ka ɗibi ƙoran wannan wajen tun kan azal tun kamin azal azal har zuwa lokacin Allah ya hana kowa ya taka wajen taka ƙuran wajen ma Allah ya ganin wani raini ne wani cin mutunci ne ga darajar Muhammadu Rasulullah ba ma ga wani gudu magana baka ba a taka wajen makurin a taka ƙuran wajen Allah ya hana ya hana da ƙarfin ƙurshanu duwun halitta gaba ɗaya ko ko mun ƙarfin ibada mutum hana shi balle mai sabo taka wajen ma kawai hana shi kuma hanawa na ƙarfin ƙudura ba hana irin namu na hikima ba misali su karmi sabo kuma ga muna yi ba irin wannan ba so can na martaba na makami a hana kuma ta hannu irin wannan hanan da a ce wani zai nemi gigi a cikin mala'iku ko a cikin shaidanu ce ne taka wajen in malakar mishi tsawa ko a ƙasan buku ba gashi ya wuce lafiya ka ji fala ƙoran fara yaɗi ba amma lalace mala'ika jibrilu shugaban mala'ika ka turo ƙoran fa ba fa wai rawan annabi za a ɗauka ba ba rigar shi ba sa kalmar shi ba ba hannun shi ko haƙorin shi ko wani jikina shi ba ƙuran wajen amma na ce a gaya mana kuma al'arshe su ne mukarrabu na gaba ɗaya ba ƙwaya dubu ba a zo da sahu sahu sahu dubu kowane sahu da malakuta da dubu saba'in aikin su kurin ɗiban ƙuran muhammadu sallallahu alaihi suka zo suka ɗiba kuma kaji darajar wajen an hana kowa ya taka wajen a nan wajen tambayan farko halittu gaba daya akwai wanda samu wannan daraja? inda da kake gani an tattaka wajen an rayu an mutu an ƙara rayu wajen an mutu an ƙara rayu an mutu nan kaɗai kaɗai kaɗai inda ba a taɓa taka shi ba an hana a zahiri kan wanda ya taka kuma sa karfin mulki kuma ba ma wanda zai ne yayin balle yayin aka ɗin ƙura aka yi can da aka yi can fadan Allah Allah azza wajalla ce mala'ikun nan gaba ɗayan su kai Jibrilu da kai Mika'il ku je da wannan ƙuran waga min sahati ainin salsabil aka ji aka wanke wannan ƙuran da wajen ɗahira ce na iya a gani dan wasu kenan turabul dahiratun naqiyatu amma sai ta kuma tekun salsabila gidan aljanna da lake so ainan fiha tusamma salsabila nan ne wajen wankan yan aljanna mun da aljanna insha Allah to abin da aka fara wankewa halittar da ya fara wanka a wannan teku shine ƙuran da za a halici Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aljanna an shi ke fara shiga ko to ƙoramin ciki ma tekunan ƙuran da shi aka fara wankewa a wannan sassabila aka ce teku sassabila aka wanke shi wannan ƙuran aka je da shi teku alkautara aka wanke shi aka je da shi teku da hikin mahatumin aka wanke shi zanjabila aka wanke shi sharaban dahura aka wanke shi sai da ya zama to ƙuran nan yana haske yana haske yana haske yana haske ta shirku anwaruha mithlu nur shamsu sab'ina marata sai da ƙuran yanzu yana haske ya ninka hasken rana gaba ɗaya ninki saba'in kuma ga shi ƙura ne kuma haka yake ana fi malar ga dubar taba annabi wallahi wallahi ga duba magarin littafin shafi na biyar al'anwar wani musufahu al'anwar musufahu ko suru wal afkar aka je aka wanke wannan tana haske fal fal ta nan ka haske rana sun saba'in tas taqbala malakatu bi tahiyyati wal ikram wa kana yadufu al amin jibril alayhi salam fi sufufi malaikati haka malaiku nan suke zuwa suke zuwa wajen ƙuran nan suna assalamu alayka ya turbata rasulullah assalamu alaika ya tarbi rasulullah suka gaba suna kai gaisuwa da girmamawa da martabawa da karramawa mala'iku haka birgin soho soho mala'ikun sama mala'ikun sama ta daya haka suka karama wannan ƙuran na sama ta biyu soho soho haka suke suke gaishe shi suke sallama shi girma shi wallahi wallahi wallahi ba faruhin ba ƙuran ƙuran suke sallama ma gaba daya ƙuran mala'ikun safon farko na sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai mala'ikun nuna alkursi na al'arshi magarin tukewa na fadan Allah kiraman katibina haka suke kai da wannan suna assalatu sarka ya turbata rasulullah suna kai gaisuwa suna girmawa ga ƙuran da za a halicci a sallama aka ce wannan abu ya faru ne ƙabala halƙa da wani salam bi alif amin kama alif amin bayan shekara dubu sannan abu ya faru kamin a halici an yarda alif amin da shekara dubu wa adam bayan alma'i wa ɗin la adama wal alma'a wal ɗina inni halibun basharan min ɗayin da aka rikin salam ɗin aka halarci ruhin nashi za ka ɗauko ruhin a takaice in ka duk isan daga abar ka gama da ita kama na fahimta wasu ka gama da ita sannan za ka ɗora da shi kenan kama na fahimta zamanin da ya hijaban nan guda goma sha biyu da tekunan nan guda goma to shi kenan nan sai ka ɗora da shi anan hijaban nan guda sha biyu na farko sama shekara dubu sha biyu na biyu dubu sha ɗaya na gaba dubu goma na gaba dubu tara na gaba dubu takwas dubu bakwai dubu shida dubu biyar dubu hudu dubu uku dubu biyu dubu ɗaya ya je tekuna guda goma wannan tekun shekara dubu ɗaya wannan dubu biyu wannan dubu uku dubu hudu dubu biyar dubu shida dubu bakwai takwas tara goma ya gama da su don daga baya karshe annabi adam alaihi salatu wasalam na ga litoshin ta kada kuri an sallama aka sa a baya annabi adam sai annabi adam salam a can kamar na sani an fara sa a goshe shi na sa a goshe shi sai ji abin gina so a taimaka dai malakuna kallo suna suna gaishe shi ni ba na gane shi ya sa sai dawo bayan shi shine nan wajen da ya dawo bayan shi sai annabi adam na jin wani kamar murya mai daɗi wani murya mai daɗi a bayan shi ya ubangiji wannan murya fara kija bayana yace ai tasbihi ne na masoyina shugaban annabawa da manzanni Allah yace ya yace ya Adamu hadha tasbihun nabiyyil arabi Muhammadun sayyidul awwalina wal akhirina wa habib rabbil alamina فسيد يا آدم من اتبعه وأطاعه والشقي الجوي من خالفه وأطاعه حذر يا آدم أن تودعه إلا تسلى بالطاهرة والأرحام الزكية Allah ya Adamu ka sani wannan zikiri ne tasbihi ne na shugaban halittu gaba daya masu ubangijin talikai annabi na ina baka nasiha ina maka wasiya ka adamu kada ka yarda ka ɗauki wannan sirrin nawa ka ɗora a jikin wata mata wacce ta taɓa yin zina ko da su ɗaya in za ka aure ka nemi matan da lallai ko su ɗaya ba taɓa saduwa da wani ba da ya ɓanna ina gaya maka kai adamu annabi ya ubangiji na ji kuma na kuma na yarda to da wannan kishin ne Allah ya halitta Hawwa kawai maimakon ta kan ne ba wani wani waje ko sai Allah ya halitta Hawwa kawai kawai dan ya fara shiga arhamul dahira ne tukuna akan ci hawa ta cikin Adamu ina da ce ya sabi da kai saka biya sadaki no ne me sadaki a cikin salatin annabi yayi salati kafa 20 zo naka daura auren naka daura auren dare dare na martaba na martaba martaba na ci gaba kullun kullun annabi adamu kuto sai haske yake sai kyalkyali yake sai falfali yake ko ina da shi haske hasken sai dawo kan yatsan shi babban yatsan ko wannan kuma ga dawo na abubakar umar usman aliyu wani ga tarihi guda hudu babban yatsan kuma hasken na na wajen a takaice wani isa kwanci wani mashira ɗin ne dan anan ne hasken ya tsaya bai taki tafiya mashira wannan yatsan nan hasken da ke zaune a wajen a takaice annabi da alaihi ya haifi ƴaƴa guda arba'in ishirin maza ishirin mata tagwaye ke haihuwa amma kuma sai ga har yanzu wannan haske bai rabu da shi ba me ke ma'ana kenan har yanzu ba a samu ɗan da zai rufe shi ne ke ɗauki da wannan babban sirrin ba ya ce ubangiji ga fa abin da faru ya ce ai ba komai ai kana haihuwan tagwaye ne ni ko annabi na fito zamani an shi kaɗai na shi bai da abokin gwami bai da abokin gwami su za ka samu cikin annabi shi shi shi kaɗai to da shi fa zai zo su bi da hasken nuru muhammad sallama ya zo da annabawan muhammadiyya hasken na goshe shi annabawan mu daga haka ya gode ma Allah dan da yanzu gashi ya ga magaje shi ya ga halifan shi ya ga wanda dauki hasken annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya gode ma Allah sannan daga baya aka samu cikin kanuwan shi da aka yi haka shi ma nufi su ya taso kamun a haife shi ana samun cikin shi Allah azza wa jalla ya tura jibrilu ya ce ya kori shaidan ya can bangon duniya haka ya sa hijabi tsakanin hawa'u da shaidan kaurin su da shekara ɗari biyar shaidan ko da hangen hawa ba zai iya yi ba saboda sirrin da ke jikinta na nuri muhammad ya sallama lamar dan ƙari halittu ya samu wannan rigirigi masu raina annabi da sun san haka za su raina shi eh? sallama a takaice annabi adam alaihi salam ya ci da rayuwa haka da sai da hawa'u alaihi salatu salam haihuwa ya zo sai da hawa'u ta haifi annabi shi alaihi salam da ta haife shi sai da kai shekara bakwai sannan ka kyale shaɗan shi ya fara walwala a duniya yana kan a daure eh na gayu dan uwar shi eh yana ta cikin wahala sai da nabi shi take shekara bakwai sannan aka sake shi ya shiga ruman baya cin an shi da annabi sallallahu alaihi wasallam bakwai ya annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya shiga kiran shi ina mishi nasiha ina biya mishi karatun da gaban da tafai guda 50 a hankali hankali annabi shi zima ya zama abin da ya zama ya hadisi tafan annabi annabi adam guda 50 gaba daya take shi ma zama annabi mursali da zama mursali da aka ce to ya kamata ya aure sai Allah azza wa jalla ya ga annabi adam alaihi salam ya adamu kafa ka manta da wasiyan da aka yi maka cewa duk mai ɗauke da wannan hassan to kada yadda ya ije wannan hassan a wata mahaifa na wata matan da ta taɓa na ko ta taɓa lalata ma ta taɓa zina sai an sa cikiya sai an bincike sai an istihara sai an yi bincike daban-daban an yi binciken zahiri ai wancan lafiyayya ne don kuma istara kuma haka ne ko ba haka bane a istihara bayan istihara a samu tana kirki su istihara sannan daga baya ta yarda ta yi sannan sannan sannan sai aure ta to ran da annabi ran da annabi sai kai matsayin da za a mishi wannan wasiya baban shi kira shi annabi Adam alaihi salam yace ya ubangiji yau da zan kira annabi zan kira dana shi su in ga mishi wannan wasiya da kai mu rigirigi na cinye wannan shafin fa na kuma wata shafi na bakwai wancan bayanin da shi ne na cinye wannan shafin in kai na zarga ka gani cinye na kawo su da wancan shafin shafi na shida rigirigi shafi shi daga yana kaje kasa falan ma alima adamu an islam an ibnu shifan an islam kad balaga mablaga rijal to lokacin da annabi adamu alaihi salam ya ga annabi shi ya kai matsayin da ya kamata a mishi wannan sai a mishi wannan wasiya sai kira dan shi ce ya bunayyi inni mufaruka an qaribin ya kai ya kai dana lalle alamun ba zan rabu da kai mutuwa za ta zo mun ba ba da nisa ba fadana minni matso kusa da ni domin in gaya maka alƙawarin kai da Allah azza wa jalla kuma yace in gaya maka tun tun muka alƙawarin haka kamun kai in ce in gaya maka annabi adam alaihi salatu wasalam da kan sama da ma Allah azza wa jalla ya sanar da shi sunan malaku gaba ɗayan su ya san su ɗaya bayan ɗaya Allah azza wa jalla wa amarahum wa amarahum Allah an yumassiku ajnihatahum saboda annabi adamu zai wasiya ga annabi shi su Allah ce malakun nan gaba ɗaya masu kafin ce kowa ya natsar da kafin mana kowa kowa ya kama fuske shaka kowa ya natsu kawai ya kama fuske shi in da suna shi faɗa da tunzu kowa ya kame kawai a daina motsi gaba ɗaya malakun san bai faga ana fakata malakun hudu ba ana fakata la hudu ba amma lafi duk malakun kowa ya natsu kawai ya natsu ya kama fuka-fukan nashi gaba ɗaya bai ce sai kame Allah ce kuma aljannatai da kumfai kun su ƙara haske akan haske kuma wa ashraqat sukanha min min gurata duk halittun suke cikin aljannatai na hura ɗini da gine-gine a Allah ya ƙara musu haske kan haske haske kan haske a wannan rana saboda me annabi Adamu zai wasiya ga ɗan shi su cewa haskanin nashi kada ya da ya sa ta a mahaifan da take ta bannan ba shi kenan ba wasa kana siriru abuwa biya hatta ƙofofin aljanna da wandoji gaba ɗaya Allah ce duk su natsu su daina wani motsi ne kyamaran ma Allah ce duk su bar motsi kawai ya hana su kowa ya shiru kowa ya natsu wasa kana dara ya anharuha hatta ƙoramin aljanna da tekunan duniya gaba daya Allah ce kowane ruwa ya shiru ya natsu ba wani ƙorama mai gudana ko mun nisan shi ko kan a can ma nake to wani kwarararara a aljanna ma can gaba saman bakwai an hana ta wani gurgu wani ma alkawfara tsaya nan salsabila tsaya zanjabila tsaya zarki masu tsaya fiya adamu bai maɗan shi su ba shi kenan ba wa ba ɗala tasfiku a wurai ajiyar Allah ce hatta itatuwan gidan aljanna da ita son duniya gaba ɗaya ganyayen nan su daina kaɗawa su daina motsi su masu tsogo su shiru kawai duwani reshe ya natsu duwani ganye ya shiru annabi adamu zai wasiya dan ƙari kowane abu aka ce ya natsu daga nan ne kowane abu ya natsu mai kira sai kira malaka ce ya adamu to faɗa mana kake so gaya ma ɗanka ƙala da malasalam ya ala sautihi ya yi nan ya shadidul baɗashi jafi na bakwai sama wa ya muniru shamsi ai ba muniru ba ya shadidul baɗashi ya ubangiji mai tsananin kamu wa ya muniru shamsi ya mai haskaka rana ya ubangiji eh halakata ne ka ita ka harkin irin yadda kake so kuma ka sanya min haske ne da cikin zuciya na haske na madaukakin nan har wannan haske ya zama tare da ni ya dawo jikin ɗana shi su alayhi salam to yanzu ina so zan zan alkawari da ɗana shi su kamar yanda kai alkawari da ni kamun annabi shi su wa ashhadu ala zalika jibrilu mun yarda da Israfil yace ya ya ubangiji ka shaida kuma zan mashi zan mashi su alkawari kuma shaidun jibril na wajen mikail na wajen israfil na wajen asrafil na wajen ga kuma da malaku gaba daya sun taru suna jin mu kuma kai ma kana jin mu ya kai shi su ina umurtanka da ka ɗauki alƙawari kada ka ɗauki wannan haske mai alfarma wannan haske mai daraja wannan haske mai tsada kada ka ɗauke shi ka sanya shi ga matan da ta taɓa yin wani fasikanci ko da sau ɗaya an ce ta ce ya alƙawari ya yarda nan take jibril alaihi salam ya ɗauko riguna guda biyu mayafai guda biyu ɗaya zani ɗaya mayafi ya ba annabi shi su ya ɗaura zani mayafi kuma ya yafa zai shiga haske kamar hasken rana annabi shi su a tafa ma annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama mayafan wannan kayan na kun fai kuna ne lalatin su kun fakana wannan haske ya koma goshin annabi Allah annabi shida alaihi salam shine walam ya zalin nura ya lama ubaina ainihi an gan shi hasken nan bai gushe ba an gani ko bai gushe ba yana haske ina haske a goshin annabi shida alaihi salatu salam idan annabi shida alaihi salatu salam yana haske yana haske har Allah ya nufi a nufi da zai aure shi ne aure nan matan mai suna shi ne ila an tazawa da shi su bil muhawalatul bayda'u idan mai mata mata mai suna bayda'u bayda'u matan shi kenan bayda'u mm bayda'u ga ta nan an ganta ko ita ne matan annabi shi kenan alaihi salatu salam ta samu wannan haske da ta samu wannan haske ita kuma daga baya ta haifu shine wakanat taqulu wakanat wakanat bidul hawa to wa jamaliha ita wannan baida'a Allah ya bata tsawo kamar tsan sai da hawa ya bata kyau kamar kin sai da hawa sai da baida'a daga nan ita kuma alhamdulillah ta samu ciki ta hannun mijinta annabi Allah annabi sallallahu alaihi wasallam shine wa hamalat bi anush wa hamalat bi anush eh kin ta dauki cikin annabi Allah annabi anush annabi anush alaihi salatu wasallam eh da ta samu cikin ta ji ta ji kira ta ji ce sami'at munadiya min samai hani allaki ya faidaw qad qad tawda'at Allah nuru fil mursalina wa habib rabbil alamin wa akram al awwalin wal akhirin muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqiqa ya faida'u Allah ya miki baiwa yanzu ya baki ijiyan shugaban manzanni masoyin ubangijin talakai mafi girman mutan farko da na ƙarshe dan ƙari ta mu cikin wane annabi Allah annabi anushi shi ma falan ma wala ta ummuhu wa balaga mablagul rijal a haza alaihi abuhu shi su al'ahada wal misaq kama uhiza alaihi min qabla da aka ji annabi a nushu shi ma uban shi annabi shi su daga ya girma shi ma ya kira shi ya yi mishi wasiya kamar yana wasiya tun farko shi ma ya ce ya kai ɗana a nushu kai annabin Allah ne kai ne tare da nurin muhammadiyya sura annabi hasan almina tare da kai to ina maka wasiya kamar yadda Allah azza shi baban mu annabi Adamu ya mun wasiya kai ma zan gaya maka wasiyar shine in zaka aure ka nemi mata nagari ka samu tsatsarka wadda ko so daya ba taba sha'an wannan miji ba ita zaka aura annabi anushu ya yi da wannan alƙawari ya kulla alƙawari dama Allah azza jalla ya ba jibrilu da mika'ilu takadda daga aljanna da tawada na aljanna da aka yi na aljanna adamu a kai a cikin ya rubutun a cikin ya rubuta ya ba shi su shi ma shi zai gaba da shi annabi annushin rubutun da tawada gidan aljanna aka yi da takardar gidan aljanna alƙalamin gidan aljanna yanzu annabi annushu ya karɓi wasiƙa shi ma baba shi annabi shi ya wa fati rubutun shi ne halifin duniya gaba ɗaya kudufin duniya gaba daya annabi Allah murtali halifa Allah gaba daya kudufu zamani huwa kausa awani mutum shine annabi gaba daya annabi anushu alayhi salatu wassalam dan annabi shi su shi ma daga nan da ya aure ya samu mata dahira sun man taqalan nur an gani ila waladuhu ila waladihi qainaqu ko kace qainanu ana tushe qainanu ana tushe qainaqu annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure shi ma ya samu da har sai kuma kan shi annabi Allah annabi kainano yana rubuce ko annabi kainaku da ana ce mishi daga annabi kainaku fa wannan kainaku ila mahayailu daga nan shi ma ya aure har sai kuma kan annabi Allah annabi mahayailu ko mahalailu kuma da sunan shi ne mahayailu daga wannan ku daga annabi mahayailu ila adadin zuwa ga annabi adadin alif da daddadal yawa rigirigi ba an ba su ne na adadi ba alif ne dal da dal alif dal dal daga aina ku zuwa annabi Allah annabi adadin daga annabi adadin fa kuma ila ahanuhu wa huwa iblis alaihi salatu wassalam daga annabi adadin zuwa annabi ahanuhu halin ahanuhu shine idris alaihi salam wa zkur fil kitab idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya Jiko daga nabi Idris alaihi salam thumma ila mutawashilahin sana fi zukun annabi Allah annabi mutawashilahin ثم إلى لمكي shine zuwa kan annabi Allah annabi lamika mahaifin annabi nuhu annabi lamika daga shi thumma ila nuhin alayhi salatu wassalam eh zai zuwa annabi nuhu alayhi salatu wassalam daga nuhu fa wa minhu ila waladihi san daga annabi yusuf hafi kuma da kan dan shi annabi samin annabi samin daga annabi samun fa kuma ila waladihi arfa hashazu idan annabi Allah annabi arfa hashazu dan annabi sami wannan hafshin na tafiya dai nurul muhammadi sannan summa ila waladihi abiru sannan hafshin zukan annabi Allah annabi abiru dan annabi arfa hashazu annabi nuhu ya zo wa min nuhu ila waladihi sami daga annabi nuhu har sai gangaro zo kan dan shi annabi Allah annabi sami nan za a karu su da annaba manzanni wanda da baka san da su ba kuma mamaki karuwa a gare ka kuma an tambaya maka ko ana neman fahimta ga littafi an karanta ne ga littafi duk ka gama da mutum kawai wanda yadda kawai da Allah ina ga sau dalla ga littafin ƙarya ne bai taba ba taba ji ba ga littafin kawai ka wuce gaban kawai tafi wata annabi kawai zahaban zahaban zahaban zahaban la usata li ahmad daga annabi samin thumma ila waladihi arfashar zuwa ga hafsa tafi goma kan dan annabi samin shi annabi arfashar daga annabi arfashar ثم إلى ولده آبير wannan suke da kan annabi Allah annabi abir eh ka nemi littafin ba wani tsada ga tana hannun mara dari hudu gara basa eh annabi Allah annabi abir ya dauki hafsan muhammadi daga annabi abir summa ila annabi ila falige haske da zuwa ga annabi falige mun ta rufe wannan bace Abdullahi nan san waje da Allah sai ba Allah annabi talibu ba da sai bane malam da wancan zaku san to wancan zadin annabi Allah annabi talibu dan za ku biyu sai summa ila mene eh ruwana eh na to fada da kanka daga ji to karɓar jin sunan Allah annabi gawasun to gayi nan daga annabi talibu da annabi gawasin daga annabi gawasin sun ma'ila sharogin annabi sharog sannan daga sharog sun ma'ila nahurin annabi nahurin daga annabi nahurin sun ma'ila tarihi zuwa annabi tarihi ma ya fi annabi al'anabi ibrahim daga tarihu sun ma'ila ibrahim ثم إلى إسماعيل ثم إلى قيدار دان أنبي على الإسماعيل كنا النبي قيدار فيما يدوك نور المحمدي كاجي تراكم دنيا كما ديا تراكم دنيا كما ديا تنقري daga annabi Isma'il sai dan sai dan shi annabi Qaidaru alaihi salatu wasalam daga annabi ƙaitaro sai zuwa ga annabi haimene ku faɗa mana eh haima'in sun ila haima'in sannan zuwa ɗan shi annabin Allah annabi haima'in annabi mursal daga nan fa sun ila ya hashabi ake zukan annabi Allah annabi ya hashabu daga annabi ya hashabu har sai ganar zuwa kan sun ila adinan ya zo kan adinu kuma ila adnan kudubarkau su na zamanin shi adnan daga nan kuma ila ma'adin har yanzu da kan ma'adin kudubar zamanin shi kawai zamanin shi amma mai ashfa alƙali iyal da mai alil ƙari suka ce duk hasken da annabi yana a cikin shi shi wannan annabi ne haske wannan hasken bin rashin wani ba annabi ba dukkan su annabawa ne dukkan su annabawa ne to inda yayin yaƙon su sha biyu duka sa samu annabawa a cikin ruwa ɗauki ruhin annasallama eh duka sha biyu wani ɗauka an kawo su shi a nan to wanda kuma ɗauka su mafa eh a ce wanda annabi zama tare da shi shekara da shekaru eh ثم إلى أدنان ثم إلى معادن دقى معادن ثم إلى نزار دقى نزار ثم إلى مدرن دقى مدرن ثم إلى إلياس دقى إلياس ثم إلى مدركة دقى مدركة ثم إلى خزيمة haske zuka sai na huzaima sai na huzaima zuka sai na suma ila kinanata daga nan suma ila qusayyu ko daga nan suma ila lu'ayyu daga nan zuka kan sai na lu'ayyu daga nan kuma summa ila galibun zuka sai da na galibun daga nan summa ila fikirin zuka sai da na fikiru daga nan summa ila abdu munafi zuwa ka sana abdu munafi daga nan summa ila hashi sai muka sai da na hashi kaji martabobi manazil alwar manazil alhairati manazil albarakati kaji manzilolin alhairai kaji manzilolin albarka kaji manzilolin makamai inda annabi ya sauka ai yafin da rana ta sauka inda annabi ya sauka ai yafin da wata ya sauka wata ma ta shuwar kamar kaddarna hu manazala hatta ada kal urjunal qadim lan shamsu yanbaghi laha an tudrika al qamar wa lan layli sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun saboda annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam idan rana tana da burjai manzanoni suke sauka in rana tana da manzanoni suke sauka tana sauka kan burjin jadayu ko dalwu ko hutu ko himlu ko saur ko jauza'a ko firtsalu ko asir ko sumbula ko mizana ko akarbu ko kausu ko ko wata yana da manzanoni wani ne mai faru muqaddam faru mu'akhar eh ne ne badan hut ne ne zuɗin hafuɗin siran ya dabara na haɗa hana sarfa ɗarfa iwa su mako gufuru zabna na ƙalba shola ma'aima ka haɗa su da wannan manzololi ka haɗa masaukan wata da masaukan annabi muhammad wai za su haɗu masaukan wata da masaukan annabi muhammad in akwai manzololin zahiri ku gaya musu akwai manzololin baɗin masaukan annabi inda annabi ya sauka dan ɗari nurin ala nurin sallama daga kan abu manafin ya zaka sai na hashim to daga sai na hashim alisata salam me ma'anar sunan shi sai na hashim me ma'anar hashim ma'anar shi ne wanda ya fara tara liyafa ya haɗa walima ya tara mutane ya ciyar da su dan Allah hashim kenan hashim kenan karan Allah fasaran hashim kenan ma'anar shi kenan wanda shi ne ya fara tara mutane ke ciyar da su dan Allah ga kuɗi ga martaba ga nuru muhammadi a tare da shi ga wilaya ga kashafi ga ƙarfin sirri wacce kullum gidan shi a buɗe ki zai kulle ba saboda ko da wani mai bukata zai zo ya sallama ko mun ko sai fito kana neman kuɗi ne kana neman riga ne abinci ne da kake nema aure ne gida ne me je bukatar kurin haka yake musu hashi sai na hashi rigi zai na hashin a taɗance haske wuta izo izo izo jikin shi haka yake haske wasu jatsi an ce wallahi wallahi wallahi sai na hashin duk hanyar da ya bi haka ita muke ke shi assalamu alaika ya hashi allazi hamala da nuri muhammad sallama itatuwa su gaishe shi duwatsu su gaishe shi ya san tsamin da ya wa kana ya raman halko kuma ya raman amamahu hashi yana ganin abin da ke bayan shi kama abin da ke gaban shi hashi hashi faɗa ku ji hashi hashi hashi hashi hashi ɗaya daga cikin katannin annabi muhammadu da ɗari shi ma haka nan baban shi sai na abdulmanafin ya gaya masana hashim wasiyan fa da yi shi ma ta kai mishi in fa za ka aure nan gaba ka samu mata ce ɗahira mai tsarki sai na hashim a nan maka ya zauna yi auren farko yi na biyu yi na uku kullum shi ke zuwa ɗakin ka'aba ya ɗawafi kuma ya rubuta ka'aba ya addu'a Allah ka bani mata na gari wanda zan cika wannan alƙawarin kullum ake shi kenan kullum ake shi kenan sai na hashin radiyal anhu wani sato salam in yi ɗawafi ya addu'a ya dawo gida kuma shirya liyafa idan an ci abinci an rage ga abinci da yawa kuma ba mutane masu ci sai ba dabbobi da tsuntsaye ƙwarai kuwa sai na hashi mahaifin da zai rasu ya ɗauko ya kira mutanen maka gaba ɗaya ya ce ku sani kamar yadda wani haske ke tare da mu muke gaji shi wajen iyar kakanni sun gada wajen hashi duk abin da yake na asararin gidanmu a ɗauko a bashi aka ɗauko layi na ƙasa shafi na takwas wa sallimu ilaihi liwa'un nizarin in ga shi suka ɗauko tutan kakansu na nizarin wanda shi ma daga aljanna aka ba annabi adamu zo da shi tuta suka ba hashi wa ƙausu isma'il suka ɗauko kwari da baka na annabi Ismail shi ma annabi Adamu ne ya zo ka hannu annabi Ismail suka ba hashi wa qanis Ibrahim da rigan nan na annabi Ibrahim wanda sama annabi su fadin nan ita ma suka ba hashi wa na al-shisu da takalmin annabi shisu wanda shi ma na annabi Adamu ne na aljanna ne wa hatimun nuh da zobe annabi nuh wanda shine zuwa wajen annabi Sulaiman zuwa hatimu Suleiman aka tara wannan gaba ɗaya aka ba Hashim ya zamanto shi ke kula da alhazai shi ke jiran masu shi ke karan masu tun daga wancan lokacin sai da na Hashim shi ne iza aka ce jiya watan misali aka ce yau watan zalhajji ya tsaya to gobe da zai ga mutane a taru gobe a kira mutane ko ina da ina a gangami yana da magana zai shirya wasiya zai nasiha zai wa'azi ga al'umman maka gaba daya ɗaya ga tuzul hajji sai a tattaru gaba daya aka tattaru sai gaya musu kun su fanan ne garin da za a bi annabi ƙarshen zamani nan ne garin ɗakin kaba nan ne mu muke da ruwan zanzam mu ne masu safa mu ne masu marwa ina mai baku shawara idan alhazai sun zo a riƙa haɗa kuɗi kuɗi ana ba da sabil ana ba da abinci ana ba da abin sha a raba ruwan zamzam a raba kayan marmari hashin shi ya fara ba da shawara raba sabil billahi allazi la ilaha illa kuma har yanzu duk wanda zai haji ko umra inda ya ci sabil hashin ya samu ladan shi kuma makanta madina su rike wannan nasiha suna aiki ba ɗan kaɗan ba to shawarar hashi nasihan hashi wasiyan hashi dan ɗari sai na hashi ɗaya daga cikin kakannin annin muhammadu suna sallama shi ya ba su wannan shawarwarin tun daga wannan ranar duma ƙurin shawa suna bututun kuɗi kamun zuwa lokacin ake haji saboda maganar zanzam da abinci da kayayyakin da sun amfana da alhazai iri-iri gyara bayuka gyara masaukai wurare daban-daban dai sun share hanya gyara garuruwa haka sun ce labaran shi yawa a maka gaba daya ya kai ga sunan shi a kasashen duniya sai na hashi wajen alhairi za ga wasu bai suka gaya nan ce wa ƙala sha'ir ya ayyuhar rajulul jalilu rahibahu hala mararta bi dari abdu munafin ya kai wannan mutumi mai alfarma da kowa shi ake nan wajen ya kai wannan babban mutum ya ayyuhar rajulul jalil ya ayyuhar rajulul jalil rahibuhu ya kai wannan babban mutum wanda farfajin shi da girma wato kai wato rahaba wato haraba kenan wato an ishara dai ya kai babban mutum mai kyauta ya kai babban mutum mai kyauta shin ka taɓa zuwa makka shin ka taɓa zuwa garin madina shin bahal alamarar ta bidar abdulmunafin shin ko ka je ka je hauci gidan abdulmunafin eh ka je ka hauci gidan abdulmunafin sakilat ka ummuka kai kamar ka ce dai kai kash aw marata bidarin shin ma ka ji kauta gidansu kawai ye la la ajabta min karamin wa min ausati da ka je garin abdu munafi da ka je garin hashim kenan da ka ga abin mamaki na karamci da abin da zai ga masu fantawa amrul ula hashamu saridu liqaumi da ka ga amr amrul ula amr na madaukaki sunan shi kenan na yanka hashamu saridi liqaumi wanda ke tare abinci ciyar da jama'an shi hashim sunan shi na yanka amr eh amr bin abdul munafi amma hashim ne kamar mana mai ciyar da abinci rige-rige da ka ga abin mamaki da ka je wajen da ka je gidan amur ko da ka je garin amur wal qawmi fiha musnatina musnatuna ujab kuma in ka je makka za ka lalata wasu da sun zo wasu yan kasa ne wasu yan gari ne wasu baki ne wasu tikare ne sun samu garin su fari wasu ma sun zo ujafa wasu ta nuna su gara su fari ujafa wasu kuma kwance mamuna duk sun rami amma ga ya je maka sati da sati musa daya ka dawo ga ya murji sati biyu da wata ka canza sati biyu balle ta wata daya balle kwana arba'in dan kari balle suke shekara shin ka je gidan abdul munafin makka ce lakin go madina ka ka kadar anguwan hashim eh da ka gabin mamaki mhm basadu ilaihi rahatayn kilaihima su mutanen garin hashim suna shimfiɗa mutum tafukan gaba ɗaya hannun dama da hagu da kawai anan kyauta kawai inda sana'i wa rihilatul adiyabi sun saba wannan ga yabo su dinga karrama ka suna girma su aku bakin Allah ne aku bakin Allah ne Haji Muhammad Haj Haj Haji Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad in ka ji baka wasu ko wasu ko wasu Muhammad ne Haj Haj Muhammad Muhammad Muhammad ana su kira ko ka zo ko ka dibi ka dibi girki kawai haka zaka balarabi ko ya tara layi don Allah ku taimake ni ku taimake ni don Allah ku taimake ni ku taimake ni ku taimake ni a duk ni shirya a gidana kai lalace ku taimake ni bai girman Allah yana nema kawai masu ɗiban girki ne kuma a da baka kala kala ka ci wanda kake so dole kuma kamar wanda kake son dole haka mutum ɗaya sai kusan mutum dubu in ma ta kama kai wuta ya zo da an zo da tirelan moto kawai sabbin ne kawai an yi take out take out irin manyan nan kowanne ga shinkafa mai miya ga harbin kaza a kai trailer guda ko an tara wannan layin kawai duk musa ko zuwa ba kawai zuwa ba ka layi ko a ce ko tauta ba ko kobo kaga wancan layi an tare ta kawai trailer ne ga tuwa butta fa doguwa fa irin trailer nan ba wani gajeren wannan ba ne irin doguwan tankin nan na sama kamar irin mutan kifin nan haka za ko ana abinci ne in ma bikin ne ko minti ko wani kwali ko wani ko wani lemu ne katan katan katan kawai barwa katan katan ran arfa ne a cikin arfa amine ne muzdalifa ne haka ake bara ko katan katan kawai wasiyan hashi nasihan hashi shawaran hashi kakan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to da hashin labaran shi ya nisa falamma labarin hashin ya cika rashin duniya ka gani falamma balaga barhu ila malikin najashi malakul habashata wa ila qaisara malakul rum katabuhu wa arsalu ilayhi an yahdu ilayhi banatin ragabatan fil ladhi kana fi wajhihi wa huwa nur muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai na hashim yana nan makka amma shugaban kasar habasha najashi ya ce ya rubuta wasiƙa ina ƙwan alfarma najashi zai ba hashim ɗan shi saboda kwaɗayin shi haske na nagoshin hashim ya zamanto ɗar najashi ta ɗauki wannan cikin shugaban ƙasar rom italiya italy shi ma rubuta wasiƙa kaisara ya ce a kawo mahashi yana kuma alfarma zai ba shi ɗan shi ka ji farin jini wa alƙaitu alaika mahabbatan minni eh ragabatan wallazi kana fi fiye wa huwa nuru muhammadin sallama suna tsaunan abin nan da ke haske a goshin hashi wani haske kuwa shi ne hasken annai muhammadu suna sallama to daga nan ne fa sai na hashim bai yadda ya aure yar najashi ba bai aure yar kaifara shugaban italiya ba to abin mamaki hashim ya aure a nan makka ya samu yan uwanshi ƙwarai shawa ya samu yan mata wanda ita faƙi su ma tsarkaka ne lafiyayyu ne kamammu ne mutanen kirki ne to duk da haka Allah ya bashi ƴaƴa kamar haka ya bashi maza a cikin maza akwai asadu akwai nazaru akwai umar akwai safad a mata akwai sa'asa'atu akwai ruqayya akwai sha'asa'u akwai hallada kuma sai ga har yanzu hasken na agoshin shi bai sauka ba har yanzu ke na amatan ba mai ɗaukan nurul muhammadi abin sai gane shi ina zaka ba yana ibada yana dawafi yana adda Allah ya bashi matan nan dai ya dukan wani hasken ya ganta da rai ran nan ya dawo gida yana ina shi dawafi sai bacci kwashe shi sai dina jin gajiya yana jin gajiya to gajiyan bacci sai gajiya ma yarin jaye shi ko sai jingina a cikin dakin Ka'aba sai bacci kwashe shi yana bacci za ka gaya mishi matan da za ka aura ta haifan maka wannan ɗan da zai ɗauki haske a musallama wacannan matan ba tana nan maka bane tana madina ne sunanta salama sunan babanta amur sunanta salama sunan babanta amur ya farka daga bacci ya ce wannan farci ne koko bacci dogaje da ya mishi yawa dama bacci ƙara kwashe shi a ƙara gaya mishi ma ta mara ka aura ka samu wannan yayi wanda amuwan naka sunan ta salma sunan baban ta amur kuma a garin madina ne kuma cikin banan najjar can za ka je banan najjar ya ƙara farkawa a fargice wannan farki haka yake kuwa ko ko damuwa ne gajiya ya riga na bacci ƙara janye shi na uku dai a ƙara gaya mishi kai hashim wannan mafarki naka mafarki ne kuma daga Allah ne kuma kai da kawai ba wani magana abin da Allah shirya kenan kuma wani shine yayi wani damuwan naka matanka sunanta Salma babanta Amr jinin banin Najjar a garin Madina salamu alaikum ya farka ya ji gajiyan ya tafi baccin ya tafi ya je gida ya wanka da gari ya waye sai kira kanin shi mudallibu mudallibu wasu da ba su da mudallibu ba fa abin nan ba ku jira ku wucin shi abin mudallib ko a to mudallib mudallib mudallib shine kanin hashi uwa ɗaya uba ɗaya to dai kira mudallib ga sunan shawara da wannan nasiha malam ba da mafi sai mudallib ya kira a mahashin kira kana shi mudallib ya bashi wannan labarin abin da ya gani a bacci na cewa matan da kamata aura sunan ta Salma sunan baban ta Amru garin su Madina kabilan su banin Najjar banin Najjar matan na wanda lokacin annabi ya hijira suka jeri suka mishi waƙarin nan suna na hannu banatun min banin Najjari ya haɓaza Muhammadun min jari Allah wa'innan wa'innan wacannan mata da aka ce ta za a rami suna salma ina ce kisa da ainihin min salma wa laila wa kallila ta zakur rabba tilga da'irar musu jalal ta zakur inji mai diwani ba ga wasu barham ce ta zakur rabba tilga da'iri idan ina tana matayen nan nawa kyawawa masu masu masu dogon gashi habbaya tazakkur rabbatul kadairi tana tunanin matan nan nawa kyawawa yan mata budurwai wanda gashin su ya suka haggadan baya mubzala tunaninsu a zuciya na da aniya shine yake kira na yake kai ila salma da tunawa da salma ina da salma salma salma da matan abdulmunafi wa kallila da matan galib da aniya min salma wa laila wa kallila tazakur rabbatul gada'ir musjala baitin diwani su din nan kai tsaye dare ba fasarin diwani ba ga amfani wannan sharhin ba saboda sai an zo amina muku an gaya mishi labari tafiya na ƙasan sham ya yi domin in je in kasuwanci in samu kuɗi saboda taimaka alhazai da muka saba kuma ga wannan mafarki kuma da tun da hanya ne ba komai suna muɗallibin ƙanan hashin ya ce ba komai na san madina na ma san amurma na san shi na san shi yarinyar ko ba sani ba da mutum da ce amma ne to ni na san shi ko na saba da shi ake shiri nan matafiya a makka jama'an hashin an hada jagorori mutum arba'in kowa kuma da gwargwaron tawagan shi ma'ana manyan 'yan kasuwa mutane arba'in kowa da yanayin hadiman shi kowa da yanayin dabbobin shi ko raƙuman da ke tare da shi na kaya amma dai jagorin tafiya mutum arba'in aka kama hanya a hankali a hankali har aka je garin madina ana zuwa garin madina aga hashin fuskar shi na haske sai da tsaron daren goma sha hudu mutanen madina sun ga baki da yawa bu san dalili ba aka ce sai ba komai ai hashim ne shugaban kabilan mutanen maka gaba daya shine ya zo nan yana neman amurka aka ji aka nemi amru mu dan laifin shi da ma kane uwana ne gashi uwan mu mu daya shine Allah ya taimake ka kaga kaga sun goshi goshi mun yayin nan ce kaga sun nan to shine hasken annabin karshen zamani mu a famila mu an umurce mu wannan hasken kada mu dora shi kada mu sanya shi a wata mahaifan da matan ta taba yin zina ko da su da to shine yake bacci a wajen Ka'aba yayin nan nawa hashi aka ce mishi matan da za ta samu wannan sirrin ita ce sunanta sarma yar amur suna san kai ne amur ta ce kwarai ko hakika ni ne ni ne ni ne kuma na ji daɗi ne fa ciki ne murna sai dai a yanzu abin abin abin da kace kwara ɗaya kurin ita matan ba zawara ne don ta taɓa aure su ɗaya amma su saba da mijin ta ba ku nemo dama kamun ya ka ce mana ai zana ce ba aure ba ya ci ta je kasuwa ba nuka yi a'a tana ta zai yi a cikin kasuwa in za ku tsaya har ta dawo zuwa yamma shi kenan in kuma za ku fita shi kenan sai wanda ku yi dai su ce tunda mu baki ne bari mu tsaya tukunan mu kwana in ta dawo ka fara mata bayani da ta dawo kuwa uban ta yi mata bayani amuru ta ji daɗi take ta yarda ga shugaban ƙorashawa shugaban masu kyauta shugaban jarumai ya zo yana yi maki daure kuma a babban sirrin kuma Allah ya kaddara ke ne za ki ɗauki hasken annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama annabin nan da muke samun labaran shi a cikin littafin taura da injila da zabura muna ta ki manna da wannan samun babban baiwa ta ce ta ji farin ciki ta ji ta ji farin ciki gari ya waye tana huta a waje kofar gida shi kuma baban ta amru ya tafi can wajen su hashim da sauran jama'a na gaggaisa na fira an kai musu abincin karyawa na safe suna ci shaidan sai zo a bayyane lokacin shaidan ya sa lokacin ina zuwa mutane a bayyane shaidan da ya zo a bayyane na ina fudu da kai ne da alƙasan take eh ku fa duba shaidan da ya zo a bayyane sai yake ce ma ita wacce nan matan salma ni daga cikin wancan jama'an nake bakin nan na maka na zo ne in ba ki shawara jagoran tafiya sunan shi amru a sunan shi hashim ya ce wai ya zo da kuma don yi aure ki to na zo in gaya miki gaskiya ne na san shi farin sani na san shi sani sosai shi mutum ne in ya gama ta kyakkyawa son kowa in wanda ya rasa zai iya kashe kudin shi komin yawan su din ya aure ta amma kuma shi mutum ne mai yawan take da zarar ya aure mace kwana goma sai ya sake ta iya tsawo ba ta kwanaki wata daya ya rufe ta kuma sannan ga shi matsoraci ne rago ne in za je yaƙi gudu yake yi rago ne na ƙarshe na zo nan baki labari kada ki abu sani ba na baki lafiya ni na koma sai kana koma tawagan a shi ƙarya ne ya tafi shi kantalin ne shi amuru mahaifin salma ya dawo daga wajen su hashim yanzu sai ga yanshi tana cikin damu ta bakin ciki lafiya ta ce ta kama kuka tana yanzu baba kai da kake za ka bani miji na gari ka san mutane manya-manyan mutane suna zuwa nima na na aure na yadda ka ce wannan mutumin jarumi ne mai kyauta ne dan asali ne ashe ashe abin ba haka yake ba ita ga manya ta ce ai na samu labari cikakke daga bakin abokan tafiya shi an ce ashe shi mutum ne mai yawan saki amma da farko ya gama sai zai iya kashe kuɗi komai yawan shi din ya aura kuma sannan a ce shi mutum ne rago ba jarumi ba ne kamar daga faɗa ya ce salama ina baki labari na ran girman Allah abin da gafi shi ne gaskiya wanda kuwa aka baka baki labarin daga baya ƙarya ne ta ce ita dai gaskiya ba baka zai ƙara tambayawa ƙara bincike mahaifin ya riga ya fita amuru wata ɗan ɗan iska sai ƙara dawa shaɗan sai kuma dawo a sufan saurayi wata lokacin ya zuwa tsoho kuma dawo a sufan saurayi ya ce ke salama na zuwa muke nasiha wannan mutumin namu a cikin tafiya na namu rikita yana san shi gaskiya mutum ne mai yawan saki kuma sannan shi marowaci ne kuma sannan shi kuma matsoraci ne eh ita na dai baki labari a matsayin da ke gani sai ƙara komawa kan ya koma ubanta kuma ƙara dawowa akan ya samu labari cikakke lalle fa hashim mutumin kirki ne mai kyauta ne jarumi ne kuma ko su daya bai sakin matan shi ba ya dawo ba da labarin da ta ce ita ta ta ƙara fashar kuka kukan fiye da na da baba yanzu haka za ka yi mu na ƙara samun labari fa ɗaya bayan ɗaya da fatin ta ɗaya ne zai gaya mu sai in ce ƙila shari ne yanzu kuma gashi wani ma ƙara zuwa ban labari kuma kuma duk a tawaga amurci na rigima Allah a tawagar da nake kuma ga wani ɗaya da ya taso daga tawagar ya wani hanyar ba ta ce ina ba ba ka kora kawai ni da ka taimake ni ka kyale ni ka taimake ni ko kyale ni da shi yana na kyale shi da shi da cikin nasiha to da Allah ya tashi da abin shi shi dan sai kuma sai na ta dariya yana tamanna yana ganin yayin nasara to sai da Salma ta fito da ba da barki da ma bata ga Hashim ba bata gan shi ba bata gan shi ba bata gan shi ba fitowar sai kawai gwamnati ta hange shi da ta gan shi ta je yana haske yana falfali yana kyalkyali ga kurjini ga karama ga hasken annabta na jiki take ta ji kawai soyayya shi ko ya sai zuciyanta ta tana son shi ba ɗan kaɗan ba to tana son shi ba ɗan kaɗan ba kamin ta furta shi ko sai shaɗan ya samu yahudawan garin madina manyan yahudawa na wajen mutum saba'in manya-manyan malaman ya gaya musu gafa abin da hashin ya rufe nima in kuma in kuma nema to ƙarshen ta fa wannan annabi aka haife shi shi fa zai zo ya hana addinin yahudanci zai hana nasaranci zai hana bauta ma gumaka tun yanzu a hana auren fa yahudawa suka zo gaba daya amur mun ji abin da kake so kai muna sanin mun samu labari ko da haka ba zai yiwu ba auren nan gaskiya ba zai yiwu ba gaskiya ba zai yiwu ba a lokacin hashim na wajen kanin shi mudallif yana wajen gafarin gafarin zaman matafiya na suna wajen abokan tafiya nan ba duk suna wajen yahudawa suka tada hargowa dama abin da ke nake so kenan a tada hargowa a waka taron a fasa auren shi kuma hashin zai fusata ya ce mai yahudawa to ƙaryanku duk abin da za ku yi sai dai ku yi wannan auren sai an yi ku za ku yi zara takobi kawai ya ce a buɗa kawai ka shiga fafatawa shi hashin ya rufa ma'o'in nan yahudawan gaba ɗaya su guda su bai ɗin gaba ɗaya su ya rufa musu haka yake soke su haka yake zubar da su ka zana kudan kakan kakan kankan in yake kawai su ya soke shi kawai ka ji kawai fil fil fil fil haka ce zubar da su kawai kanka haka ya shi kadai hashi ya zubar da manyan yahuda guda saba'in shi kuma ɗallif ya samu babban jagoran yahuda wani ake shi shi ne jarumi ya bi shi ya kama shi ya darfafe shi yana zuwa sani shi ya raba shi ya datsa shi biyu daga sama kai haka har ƙasa rabi yana rabi yana shaɗa ashe ya zo kallo hashin da ya gan shi ya bi shi da gudu shaɗan ya danna hashin ne tashi ya rungumo shi suka watsa ƙasa hashin shi da duka shaɗan haka kifar da shi duka sai kifar da shi wallahi wallahi yadda kai shi ɗaga sama da damfara da ƙasa haka ce duka shi kim kim kim da ya ji duka ya ji duka ita wata lallai musu za a yi bashi ko sai zama hayaki idan shi ko sai kaza sai sama ko ya tsoro zo ya zama sama suna kallon shi sai zama hayaki da yanzu ba shi dan uban da ya hayaki ya sama amuru mahaifin sai da salma sai ce to kai kuma hashim ai kuma kawo zai farin ciki kuma ka tada bakin ciki kuma kada ka zo neman aure kuma ka tada yaƙi da ta kun san wa'annan suna kin abun ne muku zo su ma makiyanku ne alhairi zai sauka a gidanku amma ba sa so amurci gaskiya haka ne fa haka ne fa yahudawa aka kwashi ga waki aka aka binna banzaye aka ce gobe a dawo za a ɗaura auren salma da sayidina hashi auren sai da salma da wane da sai na hashi an tare da safe za a ɗaura aure jama'a na maka gaba ɗaya jama'a hashin suna wajen kuma an yi gayya madina farin mutane da an fito za a ɗaura auren sai da salma da sai na hashi za a ɗaura aure shaɗin sai ƙara zuwa a sufan mutane a wani sufa daban ba su sufafin ba ya zo ya shigo cikin taro ya zo na fetin gaban uban salma fetin amur an zauna a sai amur ya ce to ya kai hashim ya kai mudallif to me kuke ganin za ku biya da dakin wannan aure na wani yana mai albarka sai hashim ya ce kai mudallif zan kai ne waliyina sai kai magana da shi da kanin shi uwa ɗaya ba ɗaya sai mukallif ya ce ma sai na amurin mahaifin sai da salma yanzu dai Allah sai yadda za mu ba ku alfa misdalin min zahab al-ahmar shafi na 16 za mu ba ku zinare jan zinare fiya tubu tiya dubu tiya dubu tiya fa na dinari tiya tiya tiya dubu wani aure wani sarki bai tsada ba to shedan yana gaban amur sai sai sai sai kyau sharɗin da ido haka yadda ta gaji da suka ka ce kaɗan ka ce ƙara ka ce kaɗan ka ce ƙara sai musa haka haka sai masa da ido ya fahimci ido da ka faɗa kuma ya ƙale haka ya ƙale ya ce ya ce ka ce a ka ce a ƙara ka ce a ƙara amuru sai ce ai kuma ya mutane ne ya kamata ta dace ya wuce haka sai na hashin sai ce to ba komai insha Allah ta'ala wannan ai komai ba zai gagare ba zai gagare mu ban Allah da za mu ba ku laftar raƙumi cikin turaren ambar turaren ambar to laftar raƙumi guda shi ma za mu ba ku shi wa asir ta siyabun min a gabaɗin misira za kuma ba ku kuma manya-manyan riguna masu tsada na amare da suke sawa manya-manyan riguna na alfarma na amare na ƙasashen misira wanda 'yan matan shugabannin ƙasar misira suke sawa ranar biki za mu ba da shi guda goma kuma za mu ba da riguna na ƙasar iraki wanda 'ya'yan sarauta suke sawa ran ɗaura aurensu shi ne washiratun ko ashiratun siyabun min al-iraki hakika suka suke suka tsasa mana hakika hakika lalle mun kwana da shi hada da ga dinare siya dubu ga labtun tarare raƙumi guda na ambar ga tufafi na 'ya'yan sarauta masu tsada guda goma na misira da guda goma na ƙasar iraki shaɗan sai ƙara fagamiza fagam da bilisu a ba salma lalazin ziyarar an gan shi faƙal abu salma lalif sai shaɗan ya ƙara ma amur baban salma ishara ya mishi zirɗe ka ce ƙara ka ce ƙara ka ce ƙara ya ce ki zuwa siyaran ka daɗe a dai ƙara dai amma ne ka dai kusa qalam dalib dalib sai ce alfu na'amatin lakum wa alfu karamatin zan ba ku awakai mata farare tinkiyoyi guda dubu da kuma raguna manya-manya guda dubu shaɗan sai a rufe ma amur ka ce ƙara ka ce ƙara ka ce ƙara ka ce ƙara rige-rige ya ce ya raka da ƙara dai ya ce to yanzu ba komai yanzu zan ƙara muku tararen almiski al'azfar ƙuƙiya goma da kuma hamsatu a ƙadahim na kafur da kuma taron kafur cikin masakai guda biyar da za mu bayar ku yi da haka shaɗa su ƙara cewa dai ka ce shi ƙara ka ce ƙara abu salma da haka sai tsaye ce wai ce wai ce kai mutumin ba za a shege ka dame ni ka dame ni ka kai ni matuƙa sun yi bashi ƙwarar su sun sai su bayar kaza ka ce a ƙara sun ce za su bayar ka ce a ƙara sai hashim ya kalli sai gashi shi ɗan ne sai ta bi shi ɗan ibi ana bi shi da gudu sai danna ranar take a to sai mu sai da sai miƙe sai ce kai ai kai kai kai amru kai baka da natsuwa ne na so yanka ce daraja ne da ka bi nawa na so in ce a gina mata gida ne mai tsawon farsahi goma wai ta tsawo ha kawai kilomita arba'in da biyar haka faɗi kilomita arba'in da biyar kuma na so a mata dogwayen benaye a gidanta wanda ta hau benan nan za ta hango gidajen iraki za ta hango gidajen kaisara kuma za ta hango tekun bahar maliya za ta hango nil saboda tsawon benin kuma na so a shuka dabinai a gefen gidajen da itatuwa na alfarma wanda zar an zo za a gane cewa wannan yar masu alfarma ce abu da cikin banda gama banza wani wani aikin gida ɗaya kawai a ce tafiyan faɗi fa kwana kudai na wai kilomita arba'in da biyar hasu ya bishe danna da gudu da ya danna da gudu a cikin tsaya daura auren daga nan ne aka tsaya aka daura aure tsakanin sai na hashin alisatu salam da sai da salma alisatu salam daga nan ne again ba daura aure sai iyayen salma sai na amur suka ce to yanzu hashin to eh rige rige ana goma abin da faru faru sannan mutu sham sai Allah kai mu gobe zai mu dora insha Allah sai Allah kai mu gobe eh na gani